الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى قديادي قدر ثامن حقواء وانا يمتنا أثمر يومنا شدة قوتنا صفر shekara ta 1446 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa goma watan takwas miladiya ta 2024 za mu tashi cikin babi da malam yake magana game da abin da ya zo na nassin ƙur'ani da hadisi akan abin da ya shahi kira na addinin musulunci muna cikin hadisin al-haris al-ash'ari Allah ƙara yarda a gare shi a cikin wannan littafi na fadlul islam al-harisu al-ash'ari Allah ƙara yarda a gare shi yake bayyana mana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah mai girma da buwaya ya umarce shi da wasu abubuwa kuma ya umarce shi a kan ya ambata wa al'ummar shi waɗannan abubuwa abu na harko daga cikinsu shi ne a sam'u wa tsa'a a duk al'amarin da ya shahi jagoranci da shugabanci saboda al'umma ta zauna lahiya kar a samu hatsaniya addinin musulunci yake jan hankalin musulmai akan cewa su zamanto masu ji masu biyayya ga shugabannin da Allah ya dora musu rishin bin jagoranci da shugabanci abu ne da yake kai al'umma zuwa ga fauda idan ka ce fauda shine hayaniya sannan kuma linzamin al'amura su zamanto sun shiga hannayen wawaye a cikin al'umma ka lura da dukkan wani tsari wanda zai zamanto zanga-zanga ce ko wani hoto na hoto ga mutumin da Allah ba shi jagoranci to za ka samu al'amarin ko da akwai waɗanda suka tsara shi idan aka hoto to hayaniya ce kawai kawai mutane za su ce a kai ga abu kaza ma kawai ya can yi banna kala kala saboda babu wani wanda zai iya riƙe linzamin abu to naka maganin ka a yi ka a fara ubangijin da ya halicce mu ya wani umarni akan ta mu zamanto masu da'a da biyayya ga abin da ke shugabanci mu abu na biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce aljihad shine yin jihadi don ɗaukaka tafarkin allah subhanahu wa ta'ala jihadi kuma kala guda biyu ne akwai jihadi gwagwarmaya don ɗaukaka tafarkin allah ta ɓangaren da ya shahi karantarwa nasihantarwa wa'azattarwa da sauran abubuwa makamantan wannan a karantar da al'umma saboda su samu seti su aikata abin da ya kamata a duniyance sannan kuma a gobe kiyama su zama to daga cikin waɗanda za su dace da rahmar Allah subhanahu wataala sannan akwai jihadi kala na biyu wanda shine jihadi na ɗaukan makami domin tinkarar mutumin da ya zama to ƙalubale game da abin da ya shayi tahiyar addini ƙarƙashin shugaba wanda addinin musulunci ya yarda da shi ba rigima ba ba tarzoma ba a ƙarƙashin jagorancin addini addini ya san abin da ake ce wa jihadi Allah ya yi umarni a kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni a kan cewa zarwatu salamin islam tozon musulunci da kaiwa makura da ƙololuwar shi shine jihadi saboda shine abin da za ku duk wani ɗan hayaniya irin kahuran da suka rena mutane ku yi maganin shi ta hanyar ɗaukan makami ku ladabtar da shai ku sanya cikin setin da ya kamata amma a yau an wayi gari ƙarƙashin wasu tsare-tsare ana tilasta wa mutane bin wasu tsare-tsaren waɗanda ba Allah ya tafkar da su ba sannan kuma ba bayani ba ne na annabin da Allah ya aiko ƙasar da ba ta yi sai a tuhuce ta da cewa ƙasa ce wadda babu walwala a cikinta ƙasa ce wadda babu 'yanci a cikinta da haka ana so a samar da 'yanci na demokuraɗiyya na wane ne sai a zo a jefa al'umma cikin abin da yake hayaniya ne to shi jihadi na addinin musulunci kuma yana da ƙa'idodi ba kawai ake tashi ba a faɗa kahuri abu na farko duk kahurin da yake rayuwa a ɓangaren da ya shahi eriya ta musulmai to idan aka je ya ƙarshe na farko za a tallata mashi kalmatu la ilaha illallah yace fa inhum ata'uka lidhalika faqad asabu dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam idan suka maka da'a akan wannan abu to sun kame jinin su ba za a zubar da shi ba sun kame dukiyar su ba za a kwace ba sai dai da wani haƙƙi wanda yake na musulunci idan aka tallata musu musulunci suka ce ba za su yi musulunci ba sai a ce to an yarda yanzu abin da za a yi shine hatta yu'ul jizyata an yadin wa hum sahirun su ba da jizya tunda suna zaune a ƙarƙashin daula ta musulunci idan suka ce ko ba za su ba da jiziyar ba kuma ba za su musulunta ba a lokacin me za a yi sai a ɗauki makami saboda a kakkaɓe su yanzu idan aka yi maganar jihadi sai mutum ya riƙa jin kamar wani abu ne da ke da tsanani yanzu ƙasar amurka da ƙasashen da suke da'awar demokuraɗiyya wanda su ne kan gaba mutane mai suke suke suke suke rasu su wargaza ƙasa su lalata ta su ɗaiɗaita ta su yi faɗe ga mata su kashe uwaye yara su zama to marayu duka abin da yake iya na iya faruwa ko majalisar ɗinkin duniya tana nan sai dai a samu wani matsaya ce hoto yace an yi tofin alatsi ne da tsir da alawadi iya abin da za su faɗi kenan kuma wanda ya aikata aikin shine ya tofin alatsi nan duka mutum guda ne Allah kiyaye to shi jihadi yana yi ne saboda a sanya komai ya zama to akan seti irin waɗannan kahuran da suke kasa da kayan baya game da bautar Allah subhanahu wataala ya magance su sannan abu nan hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hijira abin da ya shahi hijira wannan kusa ita ce gabar da zamu tashi akan ta a cikin hadisi kenan abu nan hudu na uku da manzo Allah yayi umarni wanda umarni ne shi ma Allah ya bashi akan ya ambata wal umma shine hijira idan ka ce hijira hiya al-intiqalu min baladil kufri ila baladil islam shine ciratuwa daga garin da yake na kafirci zuwa gari wanda yake na musulunci yake cewa firaran biddini ka yi haka saboda gudu da addininka saboda Allah ya halitte ka don ka bauta mashi sai ka tsinci kanka a wani farfajiya a wani wajen da bakka da damar da za ka iya bauta wa Allah me za ka yi shi ke sai ka hijira ardullahi wasi'a sai ka hijira ka kowa wani wajen da za ka samu damar da za ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kenan shine mutum ya tashi daga kasar kafirci zuwa kasar musulunci to wannan hijira kuma kala biyu ce akwai hijira da take khassa kibantatta wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan ta cewa la hijrata ba'da al-fath walakin jihadu waniya mazala ce babu zancen hijira bayan fathu makka a shekara na takwas daga lokacin da aka yi fathu makka mazala ce babu zancen hijira me ake yin da babu zancen hijira babu zancen hijira daga makka zuwa madina me yasa saboda ita ma makkar yanzu ta zamanto darul islam sabanin baya wanda take darul kufur ce kenan zu babu zancen wani tashi daga makka ya ce ya kuma madina ya yi hijira ba zalla ce wannan magana an riga ya waɗanda suka yi wannan hijira a wancan lokacin sun samu wannan ladan da Allah ya tanade shi don haka amma walakin jihadu waliya sai dai ku sani cewa gwagwarmaya ce da niyya wanda yake kyakkyawa Allah zai rika baiwa mutane lada a kai shi to kaga wannan hijira kan take khassa sannan akwai hijira amma gamammar hijira wanda ita kuma har a yau akwai ta manzala ke cewa sallallahu alaihi wasallam la tanqati'ul hijra hijira ba ta yankewa hatta tanqati'a tauba har sai tuba ya yanke hijira ba ta yankewa ko yau ka ji kana zaune a wani wurin da baka iya bauta wa Allah wajibi ne a gare ka ka tashi ka bar wannan wajen ka je inda zaka bauta wa Allah subhanahu wataala saboda baka zo gadin duniya ba ka zo ne dan ka bauta wa Allah subhanahu wataala da haka duk abin da zai zama to cikar game da bautar ka na Allah to wajibi ne ka raba kaya da shi manzala ya ce wala tanqati'u tauba hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha sannan ku sani tuba baya yankewa har sai ran da rana ta fito daga inda ta fada a wayi gari kawai a tashi a gada sahi rana ta fito daga yamma maimakin gaba to wannan shine ranar da la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira daga lokacin shi ke na an rihe ƙofar tuba wanda na kirki ne na kirki ne wanda kuma lalatacce ne a haka za a tahi magana ta daga ta ƙare shi yasa har kullum ɗan adam tun ma kar ranar ta mutu daga yamma mutum nawa ya mutu kuma da Allah in an jima zaka mutu da Allah gobe zaka mutu da haka kakkai wasa da abin da yake tuba alal aqal duk ɗan lokaci kaɗan ka riƙa yin nafila raka'a guda biyu ka ɗaga hannu ka roƙi ubangiji game da duk wani abin da ka aikata na ba daidai ba Allah ya gafarta maka saboda tuba bai kamata ba wa musulmi ya rabu da abin da ke tuba ba ne ba ayyuka maganganu muna aikata ba daidai ba ayyuka gabanmu suna aikata ba daidai ba muna aikata ayyuka waɗanda suke ba daidai ba da haka wajibi ne mu yawata tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala madala ce tuba baya yankewa har sai ran da rana ta hutu daga inda ta fada to wannan shine abu na farko game da abin da ya shahi kakkasuwa na abin da ya shahi hijira magana ta biyu sai hukuncin hijira game da mutane akwai hijratun wajibatun akwai hijira wanda yake wajibi akan mutum wazalika idza lam yastati' almuslim izhara sha'air alislam fayasab idza tarakaha shuhan biwatnihi aw bimalihi tu'a tauba hijira yana zamantowa wajibi ga mutum musulmi idan ya tsinci kanshi a inda bayya iya bayyana addinin shi ya zamanto addinin ka zaka aikata amma komi a lallabe ba za ka iya bayyana ba cewa kai musulmi ne sannan kuma ka yin hijira ka zauna a wannan wajen wai saboda son gari ka ce ai garinmu ne nan ko kuma ai nan ƙasanmu ce au bi malihi ko kuma saboda ka tara dukiya kana ga idan ka matsa waɗanda suke zaba'in kwastomominka za ka rasa su kuna makamancin wannan za ka sai kai zaman dirshan a inda ba ka iya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to duk mutumin da ya zamanto haka akwai kalubale mai girma a kan shi Allah ke ta innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim kaga waɗanda mala'iku suka zo amsar ransu suna masu halin zalimtar kansu mala'iku za su ce musu fima kuntum zaman me kuke anan qalu sai su ce kunna mustad'afina fil ard sai su ce ai an rauna namu a ban kasa ba ma iya yin wani abu alhali shi kuma yana iya yana iya matsawa kawai dan dai kare bar kasar su ne kare bar garin su kare bar dukiyar shi kare bar wane ne ya zaman dirsha inda baya iya samun damar da zai bauta wa Allah subhanahu wataala fi ma kuntum suka ce qalu kunna mustada'afina fil ard malaiku zan ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah ba ta kasance mai yalwa ba me ya hana ku ku fasa ku buda a cikin kasar Allah ku je inda za ku bauta wa Allah subhanahu wataala Allah ce to irin waɗannan mutanen fa ulaika ma'awahum jahannam kaga waɗannan makomar su wutar jahannama ce wa sa'at masira kuma ta yi nuni makomar mutum ya zo ya rayu a duniya a gama harakokin nan kaf a ce an gama lissafin mutum ya zama dan wuta wanda ba karamin tabewa bane ba Allah kare mu al-imamu shaukani yake ta karkashin wannan aya yace istadalla bi hadhihi al-aya aw ustudilla bi hadhihi al-aya ala anna al-hijrata wajibatun an kama hujja da wannan aya akan ta hijira wajibi ce ala man kana bidari shirki game da duk mutumin da yake gari na shirka au bidarin ko kuma wani garin da ana aikata ayyukan saban Allah karara ba za ku iya samun daman da zaka bauta Allah subhanahu wataala kuma ka ce ai an raunana ku ne bayan da zaka iya in kana ga cewa maraya ba za ta zaunu ba je ka wani wurin da yake ko kauye ne ka je ka zauna saboda ka bauta wa Allah inda ya kamata to wannan ita ce hijira ta farko wanda take wajibi akan mutum ya yi ta rishin yin ta kuma yana gadarwa mutum da samun wutar jahannama Allah kare mu kalan tsakaran hijira na biyu shine hijratul mustahabbatun hijira wadda an so mutum ya yi ta wa zalika liman kana qadiran ala izhari dinihi kana da ikon da zaka bayyana addininka inda kake amma fa yustahabbu lahu alhijra ila biladil muslimin amma an so maka yin hijira zuwa ga kasar musulmi li ajali an ya tamakkana min jihadil kuffar saboda ka samu daman da in za a tafi jihadi kai ma kana ɗaya daga cikin komandodi da sojojin da za a tura su yaƙi waɗanda suke kafure ne amma idan kana zaune a ƙasar da la'allarin mafi rinjayen mutanen kafure ne to kaga nan babu zancen jihadi sannan kuma ba haka nan kaga za ka ƙara wa waɗanda suke kafure ne yawa amma idan ka cira suka koma inda yake na musulunci ne zalla za ka ƙara wa al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa to wannan hijira a kanta ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ibadiyar lazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyya ya fa'budun Allah ya ce ya ku bayina inna ardi lalle ƙasa ta wasi'atun tana da yalwa Allah ce fa iyaya duk inda kuka tsinci kanku fa'buduni ni za ku bauta ma kaga an so kai hijira saboda ka tahi inda zaka ƙara wa musulunci ƙarfi duk da cewa garinku ko kuma inda kake kana damar da zaka bauta wa Allah subhanahu wataala kalan hijira na uku na ƙarshe shine man la hijrata alayhi akwai kason mutane waɗanda su babu hijira a kansu sawa'un ko suna kan kasar da wajibin ne ai hijira ko kuma suna cikin inda mustahabbin ne ai hijira su Allah a karan kansu su wannan mutane Allah ɗauke musu hijira su wane ne malici wa huwa al'ajizu anil hijira shine mutumin da ya kasa yin hijira in mali maradin ko dan rishin lahiya ko dan tsuha ko dan rauni ko dan yarinta ko dan kasancewar ta mace ko da makamancin wannan to wannan su an ɗauke musu hijira babu laifi a kansu ko da sun zauna a ƙasar da take ta kahure ce to ubangiji subhanahu wata'ala ba zai kama su da wannan laifi ba fa haula ila hijrata alaihi saboda can ƙarshen hijira ta farko Allah ce illa almustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan an togace a cikin wancan bayanin da aka yi na wajibcin hijira su aka togace almustad'afin wanda suke masu rauni daga cikin mazaje lattijawa tsohi wanda sun tsufa a cikin maza kaga babu inda a ka'idodi na demokuraɗiyya ko kuma ka'idodi na majalisar ɗinkin duniya ko sallace-sallace da ake ka ji magana akan abin da sha haƙƙin lattijo su babu lattijo a gabansu mu kuma a cikin addini abu ne wanda yake wajibi ne ka girmama mutumin da yake lattijo ne ko da ba mahaifinka ba ne ba manzala sallallahu alaihi yake cewa ikramu bi shaibatil muslim karraba mutumin da yake da kurkura musulmi wani iya daga cikin imani ta haka wajibi ne ka girmama shi kaga anan Allah sai fara da waɗannan mazajen illal mustad'afina min ar-rijal masu rauni a cikin maza a tsarin duniya a yau kai ne zaka wahala ka gina duk abin da za a gina a dora al'umma akan yanda ya kamata ka aihi yara ka kula da uwayensu kai komi da komi amma wa kai ba a bakin komi kake ba banza ma ya ji ka tsarinsu ka jagwagwabe rayuwarka gaba ɗaya ta ƙare jinka ya yi baya kominka ya ƙare saboda yin hidima ga mata da yara amma kuma idan ka tsoho ba a bakin kowa kake ba wani shi ne tsarin turanci eh ka gama gwagwarmayar amma ya koma a makalkale haƙƙin yara haƙƙin mata haƙƙin yara haƙƙin mata kai kamar ci da ake ka faɗo daga sama illa almustad'afina min ar-rijal Allah ce kaga lattijawa a cikin maza wan nisa'i da mata su kuma ko lattija ko ba lattijan ba in dai ba samu dama ba wal wildan da kankanan yara Allah ya tugace su wannan su hijira ba wajibi bace a kansu la Allah ya ce Allah yastati'una hilatan wanda ba su da wani dubara sanan wala yahtaduna sabila ko ba sa iya shiryuwa game da hanyar yin hijira la'alla ko a kawo ake shi ba zai iya zuwa ba saboda jikin shi yayi rauni ko bai ya gani da kyau ko kuma ya rasa ma inda zai fa ulaika kaga irin waɗannan almustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan Allah ce asallahu an ya'fu anhum tabbas Allah ya yahi musu waɗannan mutane kuma dama shi Allah wa kana Allah afuwan Allah kasance mai yahiya ne sannan kuma gafuran mai gafara ne to wannan karkashin waɗannan bayanai na hijira cewa ta karkasu kashi uku sai malamai suke magana akan abin da ya shahi hukuncin bulaguro zuwa kasar waɗanda suke kahurai ne eh ko da neman ilimi ko don neman lahiya ko don kasuwanci ko don da'awa zuwa ga Allah sai suke tafa innahu ya juzu safaru ilaiha wal iqamatu fiha yace lil maslahati al mutarattiba ala zalika walakin bi salasati shuruɗin babu laifi ka je kasar kahurai amma da sharuɗa guda uku sharaɗi na farko an ya kuna indahu ilmun yamna'uhu min ash-shubuhat ya zamanto a tattare da kai akwai guzuri na ilimin addini wanda zai hana ka kamuwa da shubaha karka je kana zuwa ka ce ina ashe gaba ɗaya ma an ruɗe duniyar musulunci duk ba a san me ake ba nan ne adda ko hurriya akwai libyantai to kaga wanda shi an rasa ka to in baka da ma'auni na ilimi wanda zai iya cire maka abin da ke shubha ne to baya halatta gare ka kai maganin ka aika a fara ko mutum nawa suka turmiya suka hallaka a dalilin ya samu burus ya tahi ina ya tahi ina ya tahi rasha ya tahi france ya tahi wane ne mutane sun lalata rayuwarsu da yawa ya je ya komo daga jerin wando da kare da wane ne da sauransu ya fasa sallah ana ta rigima da shi da yawa akwai wannan babu yanzu yaro yana samun baka daga an ce ai ya samu burus a ina ce wata itali ko wata kanada ko wani wane ne shi kenan sai daga ai wannan ya jefa ya taɓe hali ba sani ba Allah kiyaye ne to an yakuna indahu ilmun yamna'uhu min ash-shubuhat ya zama tuka da ilimin da zai hana ka kamuwa da shubha sannan abu na biyu an yakuna indahu dinun yamna'uhu min ash-shahawat ya zama tuka da tsaraba ta addini da guzuri na tsoron Allah wanda zai hana ka bibiyar sha'awa saboda su can kullu shay halal rayuwa ce kawai irin ta dabbobi ko bi halal ne babu wani kaidi kuma nawa suka sai suka lalace ya zama to fasiki na gidan gaba saboda irin abin da ya koyo a can shi yasa har kullum mutum ya rika roƙon Allah subhanahu wataala abin da yake fitina zai fitine ka a cikin addinin ka kar ma Allah baka damar zuwa zuwa wannan wajen kan ma ka je saboda mutuncin ka in ma a ƙauye ku kake ka bauta wa Allah ka mutu ka shiga aljanna wannan shine manufar rayuwa amma ka zo ka tara diplom kala kaza wane ne kala kaza amma kuma babu imani tare da kai aikin banza ne duk abin da ka samu a duniya idan ka rasa Allah ka rasa komai kuma duk abin da ka rasa in ka samu Allah ka samu komai wannan wajibi ne mutum mai imani ya rika jin wani abu a cikin zuciyarsa musulunci falala ce ta ubangiji subhanahu wataala da yayi akan bayin shi ka tsince ka farfajiyar musulmi ne kai sai ka ba Allah godiya akan haka kuma ka kiyaye duk wani abin da zai iya sanya ka barar da wannan musuluncin naka to wannan shine abu na biyu kar ka zamanto mutum wanda yake bibiyar sha'awa kawai wanda kuma akwai jiya za ka samu na sai a matasa yanzu ko addini shi da wasu suke shiga mafi yamin shawar an halatta auren musa shirme da hayaniya kazamta kala kala sai a je a yi ta shirme kawai wani yana ga ga kasashen turai da yadda ake fitowa bakin teku ana wane ne da sauransu ya zama wannan abu kawai da kallo da yawa ba cikin mutum za ke samun mutumin da zai ce shi da bashi visa ta ta umara ko aikin hajji gwanda bashi na amurka kuma ya bugi ba gaba cewa wai an yata hicce zai samu kudin zai ta aikin hajji ka ji hudu ba shaidan kuma mafi an ka dubi irin waɗannan sai ka ga kawai duniya ce dama a gaban shi anan ma ba wani mustaqim bane ba dan anan ma ba wani kula bai da addini da haka idan ya tayi can kuma shi ke dan ba zai ji ba Allahu akbar hayya ala salah hayya ala falah ba zai ji ba kadi kamata salatu ba zai ji ba ba ruwan kowa da shi ba shi ba ruwan shi da kowa ba wanda ya san shi ko bai san kowa ba daga sai ya shege iya a kayan shi iya san rai Allah kiyaye abu na uku an yata makkana min izhari dinihi wal qiyam بعبادة ربه كما أمر الله عز وجل شرطي نأك نزوى قساشن كافري كو قساشن توري ذاتي عموما يزمن تو كان داما ذاك بيّن الدينك كان داما ذاك بوتا الله سبحانه وتعالى كما يد الله أمرني بقى موديفين آية القرآن أتي أنا بسا تهيا ديدي آه سوء أكوئنا صالحة لكل زمان ومكان آية القرآن حدث صلى الله عليه وسلم ديدي سكي دكوة نزامني دكوة وجيه wuce mu ai a nan kasashen nan ba a kaza kai kaza ba a kaza sai kaza don ni wa ya zaune da kai tilas ko mu kauyen ka zama nan ka bauta wa Allah to dole zamanto ka samu daman da zaka bauta wa Allah subhanahu wataala suna bayyana kasar Faransa a hatta a cikin kasashen turai a cikin kasar da ta yi kowace kasa matsala wajen abin da ya shahi bauta wa Allah subhanahu wataala ko wani dan uwa da yake zuwa kasar China yana zuwa harkar aiki da sauransu yake cewa za su je su nawa in lokacin sallaye wani lokaci za a ba su dama na mutane su huta su yi ibadansu ya taɓa da ƙasar faransa duk ma wani wurin da kake ga za ka iya ɗallaɓe a kai sallah sai a nuna maka cewa wannan wurin ba a tanade shi ba don bauta kawai duniyanci ne wanda kuma ba kircin su game da abin da sha addini wani abin da wanda yake a hili su ne kasashen da suke yakar hatta ba ma hijabi ba dan kwali mace ta sanya adiko ba su yarda ba shi yasa ko tsiyatar su a duniyar kafirci ma sai ga tsiyatar su ta musamman ce saboda su matsiyata ne game da addinin Allah da ka ubangiji subhanahu wataala kuma ya matsanta musu ka duba ga mafi yawancin tahiyar da ake da tarihin da ake da na duniya ma ita micece a ciki micece ba kuwa bace ba wani makami ta mallaka ba na a zo a gani ba wani arziki take da ba wanda ake haƙowa a ƙarƙashin ƙasa na a zo a gani he kama rasa ya aka ake tafiya da ita don dai kawai alkufur millat wahida yanzu ka dubi tarihin da suke bada a ƙarƙashin yakin duniya na biyu me take da mafi yawancin sojin samar suka sai yakin aka suka sai ana ilga mutane karkushkin da za su buga ɗan kaɗan a saman dawaki amma duk abin da aka yi ganta gama gaba saboda yadda ta ɗaure wa abubuwan suke na banza gindi da haka ake ta tafiya da ita to da haka abin da ya shahi bulaguro zuwa ga waɗancan wuraren don magani ko da'awa ko kasuwanci ko na makamancin wannan amma ɓangaren da ya shahi akwai misali mutumin da zai sai zuba kansa ake da aka bare tattara gaba ɗaya sai ƙasa kaza ta turawa nuzha siyaha sai maliki ta falƙaunu bil man'i azharu shi maganan yawon buɗe ido a irin waɗannan wuraren magana ta hani tsakanin maganganun da ma'abuta ilimi suka yi shine kawai wannan dama shi amane shi wannan da ake faɗin sharuɗan ko karatu za ka yi matsalar ko kuma za ka tahi ilahi ne ko kuma za ka tahi da'awa ne ko za ka tahi kasuwanci aka ce to a kiyaye waɗannan sharuɗan uku to amma wanda zai ta yaƙi yawon buɗe ido ba sai ce alfalƙaunu bil man'i azhar ta kai nisanta shi ne aula لأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد saboda abin da Allah ya wajabta wa bawa shi ne ya aiki don ya kaɗe ta Allah sannan ya farlanta a gare shi ya yi ƙiyayya ga mutumin da yake kamuni ne kaga kana shiga ƙasarsu dole abin da ya shahi aljihun gwamnatin su sai ya san ka shigo saboda ƙasashe ne ba irin ƙasashen wanda mutum zai shiga ya huta ba abin da ya shiga aljihun gwamnati bai yiwa duk abin da za ka yi akwai kason da akwai percentage na na hukumar da yake shiga kaga kamar kana ƙara musu ƙarfi ne sannan kuma akwai barazana game da abin da ya shahi addininka manzala sallallahu alaihi yake cewa ana bari'un mimman yuqimu baina azhuril mushrikina manzala ce nayi bara'a ga mutumin da zai je tsakiyar mushrikai ya zauna babu kai babu dalili hadisi ne kuma ingantacce iya cikin ibawul dalil na Muhammad Nasiruddin al-Albani da aka fa man safara min ajali siyahati fa huwa ala khatarin azimin duk mutumin da ya bulaguro dan yawon bude ido zuwa kasashen turai to yana kan hatsari mai girma abu na farko annahu khalafa nususa dalla ala wujubil hijra ka saba wa nassin da yayi magana akan hijira hijira al intiqal min balad al islam a hijira al intiqal min balad al shirki ila balad al islam daga kasar musulunci ne zaka sai zaka da kasar kahurci zaka barta ka kai kasar musulunci kai kuma daga tashi kasar ku ta musulunci sai ka bar ta ka tafi inda yake kafurai ne ko da ai kwanaki ne zaka yi kawai yawon bude ido abin da bai halatta ka je kai umara wala in kana da kuɗi sannan wata harimul iqamati inda al-kuffari da haramcin zama a fa tsakiyar kafurai hadisin samura Allah kare da gare shi hadisi iya cikin silsilatul ahadith sahiha na mala albani hadisi ne kuma da yake hasan manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jama'a al-mushrik wa sakana ma'ahu yace fa innahu mithluhu duk mutumin da ya tarayya da mushriki ya zauna tare da shi babu wani uzuri to shi ma wannan mutumin kwatankwacin kahurin ne wani ba ƙaramin hatsari ba ne ba amma yau ana ga kamar wani bariki ne ko wani wayewa sai na ta zubda shirme da hauka kala-kala yana ga kamar ya waye alhali shi bai san ba abubuwan da yake gaba ɗaya yana nisa da Allah subhanahu wa ta'ala ne abu na biyu daga cikin abin da hadarin da yake kan mutumin da zai ta yawon bude ido kasashen turai faqdul ghira indahu zaka rasa kishin musulunci fa innal insana idza aqama fi baladin taksuru fihi al-ma'asi duk mutumin da ya zauna da a garin da ake yawan ayyukan banna to la imani shi ta rauni eh har ka kai matakin da zaka riga cewa ma ai ba wani abu bane ba da ka ba wani kayan burgiya bane ba hatsari na uku anna hadhihi al-asfar la taslam ghaliban min al-israf dole irin waɗannan bulaguran sai kaga cewa ya haɗu da abin da yake tuzatar da dukiya ne a cikin abin da bai da wani amfani bai da wani amfani da haka ala ai wannan hadisi dai abin da ke karantar da mu kenan a abin wannan gaba ta abin da ya sha hijira mutum ya hankali hijira kaso biyu wanda bayani fara gabata a kansu sannan kuma mutum ya hijira sai kasashen kafurai wannan baya halatta mutum ya nisanci haka abu na gaba mazalla ke wal jama'a dole ne mutum ya lazimci jama'a ta musulmi ka lazimci jama'a ta musulmi wannan jama'ar kuma su ne suwa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan da tabi'ai sannan da tabu'u tabi'ina da sannan da waɗanda suka biyo bayansu a kan tsarin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya bar al'umma a kai ta wannan jama'ar dole ne ka zamanto tare da su ba duba za ka yi kace ba suwa suka yawa a garinku a ka duba wane ne ya dace da ƙur'ani da hadisi a kan fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ne abin da za ka yi riko da shi sawa'u ne zamanto yana tare da kai ko baya tare da kai yana cikin ƙungiyarka ko baya cikin ƙungiyarka kuna makamanci wannan abdullahi ibn abbasin afon abdullahi ibn mas'ud allah ƙara yarda gare shi yake cewa yake cewa ittabi'u ku bi abinda manzalla ya zo da shi ya ce wala tabtabi'u kar ku kirkira faƙar ku fito an isan muku kar ku wahala bi ne za ku ba wanda ya ce ka yi wani isti'imalin ƙwaƙwallo ka don ka gano wani abu na gaskiya a kawai bi ne za ka yi kenan abin sauƙi gare shi ya ce kuma ku sani wa kullu bid'atin dalala duk abin da yake bid'a ce ce ku sani ta bata ne sannan bayan shi kuma ya ƙara da cewa shi Abdullahi ibn Mas'ud yace man kana minkum mustannan aw muta'assiyan duk wanda ya kasance zai yi koyo sai ce falyata asabi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace yayi koyi da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar ka ce abdullahi dan mas'udin ya sa ya ce fa'innahum kanu a barru hazihin umma uluban ya ce saboda zukatan sahabbai a cikin wannan al'umma sun yi kowace zuciya biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala kas ba shakka akan haka sannan wa a'maquha ilman kuma duk wani wanda zai zo a cikin wannan al'ummar to sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yi shi zirhin ilimi akan bauta wa Allah subhanahu wata'ala sannan kuma wa aqalluhum takallufan su suke da karancin ɗorawa kai yauni game da abinda addini bai karantar ba duk in kaga ana wani kadatun da addini bai karantar ba to ba cikin sahabbai bane ba khawarij ne wande ne dora mutane abinda ba asalin karantarwar addinin ba kenan yace wa aqalluhum takallufan sai yace kuma wa aqwamuhum hadayan su sahabban nan su ne mafi daidaituwan shiriya a cikin al'umma gaba ki daya da haka duk wanda zai koyin bautan Allah ya yi koyi da waɗannan mutanen sai ce wa ahsanuhum halan su yi kowa hali mai kyau su suka zauna suka samu tarbiyya daga jagora na ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace kai qauman ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallama yace kai baka san masahabbai ko ya ce ai mutane ne waɗanda Allah ya zaɓe su don su zauna tare da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama sai ce fa'arifu lahum fadlahum ku fahimci falalan sahabbai wattabi'uhum fi asarihim sannan ku bi su a cikin da suka bauta wa Allah ya ce fa'innahum kanu alal hudal mustaqim tabbas sahabban nan sun kasance akan shiriya wadda take miƙaƙƙiya daidaitacciya magana ta ƙare maganar wal jama'a kenan kenan jama'a ba mutanen angon ku za ka kalla baka ce a bari mu duba a da maganar su suka yawa ba su ake ni ba sannan manzala ke ta fa innahu man faraqa al jama'a ku sani duk mutumin da ya rabu da jama'a ta musulmi wanda aka ambata yanzu nan kai da shibrin daidai da tsani guda daga wannan yatsar zuwa wannan yatsar daidai da wannan tsanin faqad khala'a wannan mutumin kamar ya tube ribqata ribqatal islam dangwali na musulunci min unuqihi daga wuyan shi duk wanda zai sabawa jama'ar musulmi waɗanda suke kan daidai to wannan mutumin ya sani kamar ya tube rigar musulunci daga jikin shi ne rifqa shine igiya dangwali abin da ake sanyawa awaki kuma da daddarme su zaman tu'a haka za ka ga idan ka tahi taraku ko eh za ga an daura musu sun kowace tana cikin nata to duk wanda ya bar jama'ar musulmi shi ma kamar ya huta daga cikin wannan dangwalin ne ila an yuraja har sai lokacin da ya zamanto ya komo zuwa ga abin da yake na na shirya ne to wannan shi ne abin da malam ya ambata mana anan to anan gaba ta cewa ya tube dangwalin musulunci ana nihin ya kafirta bayan bibiyar nusus da wannan nassin da wani wanda ba shi ba na qur'ani da hadisi malamai suka ce al-mu'tamadu inda ahli sunnati annahu la yufhamu min zalika takfiruhu ba a fahimtar kafircewar mutum gaba daya sai dai walakin qad fa'ala amran aziman wa jalalan ya aikata wani aiki mai girma mai hatsari wanda zai iya wajabta mishi barin musulunci dan bai hankali ba kenan dai ala ai kar ka bar waɗanda suke kan shiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai maza lake ta wa man da'a bi da'awal jahiliya sannan da mutumin da yayi kira da kira irin na mutanen jahiliya duk mutumin da yayi da'awa daga cikin da'awa irin ta mutanen jahiliya fa innahu min dusa wannan mutumin tabbas iya daga cikin waɗanda suka gurhana a cikin jahannama daga aljasu ne alar rakbi ma'anan shi annahum mimman yukabbu finnar duk wanda ya wuta daga cikin wannan jama'ar ta musulmi ko yayi da'awa irin da'awar jahiliya fa innahu wannan mutumin zai zaman to min jusa jahannam iya daga cikin waɗanda za a kifar da su a wutar jahannam saboda saba wa karantarwar addini da yi sannan kuma ya kwaso wasu ayyuka na jahiliya yana aikata da su na musulunci shi yasa malam Muhammad da Muhammad ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab yana littafin masailul jahiliya sai dai ambata su matsala matsala matsala sama da matsala ɗari da wani abu waɗanda duk addini ya ilga su a matsayin aiki ne na mutane jahiliya kuma sai ka samu a yau da sunan musulunci mutum yana yin su to kaga gabar wannan hadisi wa man da'a bi da'wal jahiliya fa innahu min jusa jahannam Allah kare mu fa qala rajulun sai wani mutum yake cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah shi wannan mutumin da yayi da'awa da kira irin na jahiliyan nan wa in salla wa sama ko da ya yi salla ya yi azumi kala mazala ke ce mashi wa in salla wa sama ko da ya yi salla ya yi azumi wannan kira da kururuwa da ya ta da'awar mutanen jahiliya sai Allah ɗanɗana mashi kuɗa shi in yi so akwai tauhidi daga ba a maida shi gidan aljanna mazala ke cewa wa in salla wa sama ko da yayi salla yayi azumi sai ke cewa fa da'wa bi da'wallahi yake ta fad'u bi da'wallahi ku yi kira ko kuma ku sunantu bi da'wallahi da sunan da Allah ya muku allazi sammakum wanda ya kiraye ku da shi wani suna ne almuslimina wal mu'minina ibadallah musulmai mu'minai bayin Allah ku taƙaita akan wannan sunan da Allah ya muku shine ma'ana fad'u bi da'wallahi kenan ku sunantu da sunan da Allah ya muku allazi sammakum wanda ya musu sunan ta muku shi wanda shine almuslimina wal mu'minina ibadallah wala rawahu ahmad wa tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih malaka wa fi sahih yazo a cikin as-sahih man faraka jama'a duk mutumin da ya rabu da jama'ar musulmi shibran daidai da tsani daya famata sai ya mutu yace famaitatun jahiliya yayi mutuwa irin mutuwar jahiliya wannan hatsari ne mai girma hatsari ne mai girma Allah kare mu to kaga anan da yake cewa sunan da Allah ya muku shi ne lace huwa sammakumul muslimina min qabl Allah shi ya muku sunan musulmai da ku tsaya akan wannan musulman nan sannan wa tubu ila Allah jami'an Allah ya ce ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah ya ku mumunai gabaki ɗayan ku kaga Allah ya mana suna musulmai ya mana suna mumunai musulunci mataki na fari imani mataki na ƙarshe Allah datar da mu sannan yake cewa fihi ya zo kuma a cikin hadisin da ingantacce a cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa abi da'wal jahiliya yanzu kira ne da kururuwa irin na mutanen jahiliya wa ana baina azhurikum ina tsakaninku wanda wannan kuma iya da munasaba kamar da malam zai kawo munasabar a gaba duk abin da yake da'awa irin ta jahiliya wajibi da mutum musulmi ya rabu da shi kaga manzo Allah iya ilga al-fakhru bil ansab jijji da kai game da dangantaka kai ka rika jin jijji da kai da naka sannan kuma a ta'anu fil ansam kuma ka rika sukan dangantakan wani ka ce wani ai kaza ne wani kaza ne wani kaza ne wannan bai daga cikin karantarwar addinin musulunci ma'auni ɗaya ne a wajen Allah akramakum inda Allahi duk idan kana so ka nuna kai wata tsiya ce to a nan ne ya kamata ka nuna cewa kai wani abu ne tsoron Allah in ku akwai tsoron Allah babu alfahari babu jijji da kai babu ni ne wani mazala ke cewa inna Allah auha ilayya an tawadu Allah ya yi wahayi a gare ni akan cewa a haɗi ma kowa ya kaskantar da kanshi kar da wani ya rika jin cewa ya yi wani sannan kuma mazala ya ambata cewa man tawadu lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kanshi dan Allah nuna shi ba kowa bane ba to wannan mutumin su ne in ajin tabarkalla a wajen Allah amma ka rika jiji da kai ko da kayan da kake sa ko ka rika nuna cewa kai a cikin mutane na daban ne wannan matsala ne kar ka bai wa zuciyarka wannan damar ta dora ka akan hali irin na yan jahiliya daga cikin su akwai kukan mutuwa kururuwa da ake da ihu boda wanda ake a san cewa an yi mutuwa lasewa mata kuma wannan bakarar matsala ba ne a ce yanzu haka za a iyalewa da kamar bai da kowa haka suke hudu Allah kiyaye ko kamar bai da kowa to kuka kuma zai kara musu sai gaji a bai hankali ba shi yasa yake da kyau mutum ya wasici in ka sa a gidan kwana irin wannan bodan nan to ka ce ni dan na mutu kan wanda in kuma wanda ya kuma yayi dan kanshi ne ana bari ummin ni na barranta da kai saboda wannan kukan da ake yana karawa mutumin da ya mutu yau na kasa yana yana kara mushi bala'i wanda lake ce ana azabtar da mutumin da ya mutu gwargwadon yadda aka mushi wannan bodace bodacen zuro ta fami take jin ita babbar ce sai ga ana ta wannan kukan nan ka Allah ce yayi Allah akwai matsala mala shi dan ya shi komi kuka mutuwa fa wallahi ba da Allah wadake ko ba wani tariki ce bane take a daggan gauni a ce ai wacce da aka je mutuwa ne ko wacce ai haka dai har ma rasa inda take kawai da a faɗi ba lakiyaye ko mu ya zama da a faɗi dan a faɗi dan ka a faɗi yanzu abin haka za a yi shi kar mutane su ce kaza dan shiga matsala sai ka ɗora wa kanka tashin hankalin da kai ka san bakka da wannan ƙarfi saboda ka a ce kuma ɗiyan da kai sai an ce a ba a tun da aka ce akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani mahaluki da ya ce ba za a ce akan shi ba kai ko awa kai awa ka ce ba za a ce ba akan ka ka tsaya kai abin da za ka iya abin da addinin ka ya karantar da kai abin da akwai mutunci a cikin shi kar ka saba wa addinin ka saboda mutane kar su ce sun ji abu su faɗi ba yawa ce maka yanzu ba a cewa inda ka sa abin da ke wadda bayan ka wallahi Allah ba za ka yi mutuwa wasu mutane da kake gaisa da su inda ka san me suke wadda bayan idan ka da ba za ka yi gaisa da su to amma inda yake a gaibun da a bar shi haka eh ka tsaya kai abin da ya kamata gurgurdan yadda ka fahimta na addini kar ka zalunci kowa kar ka shiga haƙƙin kowa kuma kar wani ya shigo maka ya dora maka abin da ba shi ba eh to duka iya daga cikin da'awa irin ta jahiliya jijji da kai da irin waɗannan koke-koken na na mutuwa da abin da ya shahi bauta wani Allah subhanahu wa ta'ala da niyan girmamawa a ce ai wani dan ajin tabar kalla ne a wajen Allah da haka ai bai kamata a bar shi haka nan ba ya kamata yanzu a bare shi za a bari haka sai a zo a gina a sa karo a sa suminti ai wane ne jahiliya ne ba abin da zan kara mashi ba abin da zai kara mashi kaga shi ma me shi ma duka dan a ce a ce ai ɗiyan wani da ya mutu karo suka sa daure shi to an faɗi kuma aikin da kuwa jahilci ne bai ɗaya daga cikin abin da addinin karanta kwata-kwata ku dukufa kuma yi addu'a wata ila wani za a gan shi ma lokacin da yake rayu mahaifin a galban a galabaice amma kuma daga ya mutu zai ga kokari wane ne wadda a zo a yi ta abubuwa ci dole he an yi sadaka uku dole he an yi na sati he kuka he ne ga abubuwan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karantar da jama'a sai mutane su bigi su buga kai da kasa ta ba za su yi ba aka je addu'a ce za a yi sai dai a yi ta akan tsarin bid'a wani an sai kan amma kwalfai amma wani an binne wani an mushi addu'a caki wa haka an an walakantar da kanwai shi wa walakantar da shi kai da zaka mushi na bid'a kai ka walakantar da shi saboda maganan binne mutum addini ne ba wani tsarin gidanku bane ko kuma wata al'ada ko kuma wani abu addini ne karantar da shi tun daga lokacin tun jiya in an jiya za a yi kaza za a yi in ya mutu abu na farko kaza daga an shahe mushi ido addu'a za a mushi Allah gafarta mushi Allah gafarta mushi shine abin da za ku yi duka har zuwa ta'alim din a mushi wanka a sa mushi likafani a mai sallah a gaggauta binne shi yadda aka dauke shi za a taimaka sai ya kamata masu abun hawa ina ya kamata su tsaya masu kafa ba ina ya kamata komai addini ya bayane shi tsarin addini ne ba tsarin gidanku bane da ka a mushi irin na addini shine gata فبعث الله غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه karantarwar addini ce ba karantarwa bane wanda yake wani gado ko kuma makamancin wannan to da'awa ta jahiliya tana nan tana haɓaka a cikin umma mazalla ce a bi da'awar jahiliya yace wa ana baina azhurikum ina tsakaninku munasabar munasabar zawwar wannan hadisi malam zai ambace shi a gaba sai malam ce qala abul abbas abul abbas yake ta shine ibnu taymiya Allah ya rahama gare shi yace kullu ma kharaja an da'wal islam wal qur'an duk abin da ya wuta daga karantarwar qur'ani musulunci da qur'ani yace min nasabin na wani abu ne da yake da alaka da dangantaka dangantaka abin da ya shahi kabila ya zama to mutum yana so yana ki ya ki saboda ba kabila shi bace ba ya so saboda kabila shi ce ko kuma ya zalunci wani saboda kaza ko na makamancin wannan ko ba dan makusance shi bane ba to duk abin da zai fita daga tsarin karantarwar addini da Qur'ani ta bangaren da ya shafi ma dangantaka ne aw baladin ko kuma ya zamanto a kururuwa da kuke yi da hada kai da kuke saboda ku ƴan ƙasa kaza ne an yakuna an nisba ila baladin yuwala wa yu'ada alayhi ku rika jinginuwa zuwa ga wata ƙasa in dan ƙasar ka ne ka so shi in ba dan ƙasar ka bace ka ishi wane ce ainihin ɗan ƙasa kaza ne wane ce ainihin ɗan ƙasa kaza ne kakkamanta abin da ya hada ku wanda shine musulunci musulunci ko bai da iyaka bai da hudud waɗanda al-hududud demokradiyya iyakoki da aka shata na na demokradiyya ko kuma na mulkin mallaka musulunci bai san su ba a duka an zo an rarraba al'umma ku kaza ne ku kaza ne a cikin ƙasa guda ma kuma Allah ayi jahanci mu ne ɗan da magara wasu rika ce mu ne maraɗawa wasu ce mu ne adarawa wasu ce mu ne kaza mu ne kaza haka iya daga cikin da'awa ta jahiliya kuma an yi shi ne don a raba kan al'umma shi yasa duk inda aka yi shi in dai babu addini to matsalar tana da tasiri ba na wasa ba alhamdulillah muna ma Allah godiya musulunci kusan shi yake tahiyye da al'amuran da ya shahi wani jahanci ne ko kabilanci ne ko wani a Nijar duk aka karanta mutane ayar Qur'ani da hadisi ko da wani yawon abin da ba daidai ba sai ya komo cikin nutsuwar shi alhamdulillah muna ma Allah godiya akan haka amma ka dubi kasashen da suke ba musulunci suke ba harkar kabilanci a cikin su yayi ki abu ne wanda yake mummuna haka amma da awa ta musulunci kamar da zamu gani a gaba akan wannan magana da manzon sallallahu alaihi wasallam cewa da awa ta jahiliya ce manzon bayan sun yi abun yana musu magana sai kowa kuma cikin nutsuwar shi wannan zai mugura maka tasirin da musulunci yake da da irin falala da yake da a cikin kowace al'umma au jinsin ko kuma dangantuwa ko so akan abin da ya shahi wani jinsi ku ce ku ne jinsin larabawa misalan ko kuma a wannan jinsi ne na kabila kaza kuna makamancin wannan to duk abin da yake da alaka da irin waɗannan jinsi addinin musulunci bai san da shi ba sannan kuma addini baya kiran mutane zuwa gare shi bal ana kiran mutane zuwa su nisanci waɗannan abubuwa au mazhabin ko kuma mazhabanci ku ce a mu ne malikawa yan yanki kaza su waɗannan hanafawa ne waɗannan shafi'awa ne wannan kaza ne duk kurarrabu wannan bai daga cikin abin da yake karantarwa addini ne aw tariqatin ko ma wata hanya ko wata ɗariƙa ko ya take yace idan mutane suka bi ta fa huwa min azail jahiliyyati yana daga cikin dangantuwa zuwa ga jahiliya dangantaka gari mazhabanci wata kungiya ko ta ɗariƙa ku zo ku ciccuru ku daddatsu ku yi ta abubuwan da ba daidai ba a kasa fahimtar mutane saboda kawai dai dan ba tare ke da kai ba wanda bai daga cikin tsarin addini idan ku za a yi shi to dole zaman to akan qur'ani da hadisi ne wanda ya so Allah ka so shi wanda ya kalla kuma ka ki shi wannan shine ma'auni bayan shi sai malai yake cewa bal haka ne lamma ihtasama muhajiriyin wa ansariyin yace bari dai lokacin da aka samu rigima tsakanin wani mutumin muhajiri wanda ya zo daga makka wa ansariyin da wani wanda yake dan garin madina wani abu ya hada su a sakamakon wasu maganganu da wasu suka yi a gehe faƙalar muhajiri sai wanda yake muhajiri sai yace ya lal muhajirin ya ko muhajirai ku taso wani zai mun ta'addanci wa qala al ansar suwa shi ma wannan abalan sarin sai yake cewa wa qala al ansari ya lal ansar ya ku ansara ku zaburo za abun tarayya mutane ne ba ma'asumai bane ba فقال صلى الله عليه وسلم sai mazala ke cewa abi da'awal jahiliya yanzu wannan kiraye da kuzuzu kuzu abin da ya shahi kururuwa da kuke yi na jahiliya wa ana baina azhurikum ina tsakaninku wa ghadiba lidhalika ghadban shadida mazalla yayi hushi akan haka hushi mai matsananci yana magana kuma shikenan kowa sai shiga cikin rufin shi kowa hankalin shi sai kuma jikin shi wannan da'awar ta kaza kaza sai zaman tuba mashi wannan kuma shine halin imani wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim daga an ambata musu Allah sai su nemi gafara wajen Allah subhanahu wa ta'ala malai sai intaha kalamu maganar shaykhul islam ibnu taymiya ta kare daga nan to wannan shine abinda malai ambata mana a cikin wannan babi babi ne wake na wanda yake magana akan wajibcin abin da yake musulunci babi na gaba babu wujubi dukhul fil islam babi da zai magana akan wajibcin shiga musulunci gaba daya kulli gaba daya zaka shiga babu zantan gake na kafa daya a ciki kafa daya waje eh bawo shi ta ana bara ana karuwa wa tarki ma siwahu sanan da barin duk wani abin da yake ba musulunci ba wajibi ne ka shiga cikin musulunci tsundum gaba daya sannan kuma ka bar abin da yake ba musulunci bane ba ubangiji subhanahu wataala yake cewa innal ladina innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi kaga wanda suka kafirce wa Allah da manzannin shi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi suna son rarraba tsakanin ubangiji da abin da ya shahi manzannin da ya aiko wa yaquluna suna fadan cewa nu'minu bi ba'd mun yi imani da wasu abubuwa wa yakfuruna bi ba'd wasu abubuwa kuma sun kafirce musu ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا سنة سؤوكي مرربا أكانوا ولنا سنة سنة كين بدأ كين سنة قوة تزأتانا لكي كتايا تين دكا كتايا وصا كزمان تو أهل السنة جملة واحدة duk abin da ya zo addini kai abin da bai zo ba kuma kamar shi magana ta ɗazu ce karkace sai an yarda da kai yana ɓata makanka lokaci za su zai yi wakta ka ce sai wa kake so yarda in yarda kai me zai ba me zai baka me za ka tsoro ta tare da shi abinda addini ne addini ne ba addini bane ba addini bane kowa yi shi in ya tabbata addini ne ka aikata in bai tabbata addini kawai ka bar shi babu zancen mu zamzam kai kaman kana nan kaman bakka nan a matsala ne Allah ce ya yi wa lazina amanu dukulu fi silmi kafa Allah ta ya kunna kan imani ku shiga musulunci nan gadan gadan gaba ɗaya karka bar ko farcen ka a waje ka shiga ka nitse gaba ɗaya wajibi ne mutum ya shiga cikin musulunci ka to kam ɗinka karka abin da yake wasa ko kuma tangantangal ko kuma ana nan ana can malai ce wa qaulullahi ta'ala fadar Allah mai girma da buwaya ya ayyuhal ladina amanu ya kun dauka imani udkhulu fi silmi kafa Allah ce ku shiga musulunci gaba daya wa qauluhu ta'ala haka Allah yake ce alam tara shin baka da labari ila ladina yaz'umuna zuwa ga waɗanda suke raya cewa annahum amanu cewa sun yi imani bima unzila ilayka da abinda aka safkar zuwa gare ka kuma unzila min qablika kuma da abinda aka safkar wanda ma ya gabace ka amma waɗannan wa game da abin da ya shahi tsayawa a ɓangaren da ya shahi addini babu su dan suka tashi hukunci suna hukunci da wani abin da na daban wanda ba Allah ya saukar da shi ba to anan ne malam yi magana akan abin da ya shahi al-hukmu bi ghairi ma anzalallah hukunci game da abin da ba Allah ya saukar da shi ba dokoki irin wanda ake yi irin na ƙasa da ƙasa da sauransu wanda dokoki na ɗan adam su kuma waɗancan dokoki ne na Allah mahalicin ɗan adam masamin ɗan adam makagin shi mahalicin sammai da kasai da abin da ke cikinsu nashi ne dokokin amma yau duk wanda zai yi maganar dokar Allah sai a ce wannan yana so ya tare da mutse wanda wannan yana maka nuni akan yadda aka kai makura wajen ƙin gaskiya wannan bayi na Allah ne shi halicci abin shi ba wanda ya ka gudunmuwa sammai da ƙasar inan nashi ne duk wani abin da kana gada giggilma wani arziki nashi ne zinari ya ce man fetur in ne wane ne wace ce duk wani abin da ka sani nashi ne a bauta mishi shi kadai sai ce a auna rigima ce ko kuma rishin son zaman lahiya ne wanda kuma abubuwan da aka ta kullawa wanda har aka kawo matakin da aka kawo yau kuma ake ta kokarin ya za a yi dole a cire mutane a raba su da abin da yake addinin Allah ne وانا شيء اذا انتم متاشر كانوا اساتي بذا ان شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله